الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التي رحمه الله باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر كوا ga gurin ba wanda ba su ga gurin ba akwai mai masu irin wannan nuskai na sha bakwai na ce babun wannan babe ne fi wujubil inqiyadi wanda ke bayani akan wajabcin al-inqiyad shine risnawa kamar mutum ya mika wuya abinda aka ce kai kai da hukumillah mutum ya mika wuya ga hukuncin Allah wa ma ya kuluhu da abinda yake wada man du'iya ila zalika abinda ya kamata wanda aka kiraya zuwa ga wannan aka gaya mai hukuncin Allah aka nemi ya mika wuya abinda ya kamata yi wa umira bi ma'rufin aka umarce shi da kyakkyawa au nuhiya an munkar ko kuma aka hane shi daga mummuna menene kamata yi ce qala Allah ta'ala na madaukake na da fala wa rabbika Allah ce yana rantsuwa da mahalittinka yana rantsuwa da kanshi kenan la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka zama mai hukunci game da abin da ya gudana tsakaninsu na saɓani sun mala ya ji rufi an fusin harajan bayan ka musu hukunci kuma kas su samu wata damuwa a cikin zukatansu min ma ta game da hukuncin da kai dai hukuncin da aka yi mutum ya ji cewa a mashi adalci wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙa wuya wanda yake na ƙarshe wa qala ta'ala Allah madaukaki yace inna ulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli kadai magana wanda suke mu'minai a can kaga an wannan an wannan yake suna an sanya imani yana imani mutun ya ya mika wuya ga hukuncin hukuncin manzo kenan wanda bai mika wuya ba menene mafhumul mukhalafa na aya kenan ba mumini bane ba shi an hudda mai ma'anar imani saboda Allah sai da ya rantse cewa ba za su taba imani ba sai sun yarda da hukuncin da manzo alaihi salatu wassalam hukunci nan ba sai na rigima ba abinda annabi ya ce a aikata da abin da ya zo da shi duka hukunci ne na na annabi ko da mutum bai abin ga mutum bai samu ikon yin shi ba mutum abin ga a zuciyar shi yaga abin ga san da cewa kasawa ce wadda take wajen shi amma abin ga ga alkhairi inda inda yake ga abin da ya dace ga gaskiya nan ita ce wadda annabi alaihi salatu wassalam ya zo da ita ko mun kankanta hukunci wa qala ta'ala lama dauka yace innama kana qaulal mu'min kadai maganar mu'minai ita ce idza du'u ila Allah idan aka kiraye su zuwa ga Allah kira shi zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga Qur'ani abinda Allah ya faɗa cikin Qur'ani wa rasulihi da zuwa ga annabi zuwa ga annabi abinda annabi ya faɗa da ya hukunta da abinda ya aikata sunnish li yahkuma bainahum domin ya hukunci tsakanin su an yaqulu saboda nan saboda me yasa yace li yahkuma bai kaza damirin damirin abun biyu ba tasniya ba Allah wa rasuli saboda abu guda ne eh li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na magana magana da suke cewa shine sami'na mun ji wa ata'na kuma mun yi da'a wannan ita ce maganar mu'minai mun ji amma ban ma yi ba ba magana ba magana muminai ba ce ba ko kuma ban ma ma san mu ji shi yin ma baya sai ya ji ba magana muminai ba ce ba wa ulaika humul muflihun Allah ya ce wannan sune wanda suke masu masu rabo wanda suke cewa mun ji ko mun yi da'a wa fihi min al ahadith hadithu abi hurairah ce a cikin wannan baban akwai hadisai daga cikin hadisai hadisin abu huraira al-mazkur fi awwalil bab qabla wanda ya zo a farkon wannan babe na baban da ke gabanin wannan shine baban wannan na muhafaza ala sunna shine hadithin da'uni ma taraktukum innama kana man innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idha amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum yace wa ghayruhu min al-ahadith fihi da wasu hadisan da suka gabata a cikin wancan baban dai duka suna shiga su ma kalkashin wannan wannan baban baban al-amr bil muhafazati ala sunnati wa adabiha yace ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah radiyallahu anhu annahu qala lamma nazalat ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da aya ta sauka ga manzo alaihi salatu wassalam ta aya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkan abin da ke cikin sammai da kasai duka na Allah ne shi ya halicce su shi ya mallake su shi yake jujuya su yanda ya ga dama ba tare da neman taimakon kowa ba saboda babu abin wahala babu abin da ke ba da ke da wahala wajen Allah al'amarin shi ya ga dama abu ya ce kun sai kun yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa in tubdu inda za ku bayyana ababan da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko za ku boye shi kamar kahurtin da ke cikin zuciyar mutum in mutum zai zai boye shi ko kuma zai bayyana ko ya bayyana shi duka daidai suke wajen Allah yuhasibukum bihi Allah Allah zai yi wannan zai yi wannan mikir suna zai muku hisabi a kai ce ishtar da zalika ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan ayat ta sauka abin yayi tsanani ga sabon manzo alaihi salatu wasallam fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo ga annabi alaihi salatu wasallam thumma baraku ala rukab sai suka fadi akan guyoyinsu suka yi gurfani gaban annabi fa qalu ay rasulullah ya manzan Allah kullifna min al'amali ma nutiq an umarce mu da ayyuka da abin da muke iyawa as-salat sallah wal jihad da jihadi was siyam da azmi was sadaqa da sadaka wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha an saukar mu maka da wannan ayar amma kuma wannan abin da ke cikin ta ban ma iya shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يتي أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين يكون أسان كوي فدا كمر يندا مزوال التاهي قداب يهود نصارى سكتي من قبلكم قباننكم سمعنا وعصينا منجي أما من كداء بل قولوا يتي أبندك يدكوي كتي سمعنا وأطعنا منجي من يداء غفرانك muna neman gafararka rabbana mahalicinmu wa ilaikal masir makoma kuma tana tana wajenka tana gare ka walam maqtara'aha alqawm lokacin da suka karanta ta wa dhallat biha alsinatuhum wannan kin su tayi tabshi akan halsunan su anzalallahu ta'ala fi ithriha sai Allah ya turo bayanta amana ar-rasulu bima unzila ilayka manzo ya yi imani da abin da aka saukar a gare ka ilaihi da aka saukar a gare shi min rabbihi daga mahalicin shi wal mu'minun haka su ma mu'minai sun yi imani kullun amana billah dukkan sun yi imani da Allah sun yi imani da Allah sun yi imani da da cewa shi kadai yake a cikin haƙoƙin shi wa mala'ikati sun haka sun imani da mala'ikun shi da dukkan abin da ya kamata a yi imani da shi game da mala'iku wa kutubihi da littattafan shi da dukkan abin da ya kamata a yi imani da shi game da littattafai wa rusuli da manzanni la nufarriqu baina ahadin min rusul ban ma bambanta tsakanin manzannin Allah ban ma bambanci ko da ɗaya daga cikin su mu abun ga mu bambanta shi da sauran nan rashin bambanci a ina a game da asalin imani da su Eh, amma wajen falala ana bambanta tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ma ya bambanta ya faddala wasu akan wasu amma mutum baya cewa bai imani da sauran ba ko dan wani kirista misali yana ya yi batanci ga annabi mutum ya ce bari to shi ma ya ga annabi matsayin nan wanda ba annabi ba duk yanda ya bauta ba zai kai gare su ba ko da su ko da sahabbai ne abubakar bai kai matsayin ɗaya daga cikin annabawa ya ce wa kalu sami'na kuma suka ce sami'na mun ji wa ata'ana mun mun yi da'a gufranaka Allah ka gafarta mana rabbana mahaliccinmu wa ilaikal masir makoma tana tana zuwa gare ka walamma fa'alu dhalika lokacin da suka aikata haka nasakha Allah ta'ala sai Allah ya ya mumya yayi nas ya shahe hukuncin waccan ayar da take da take baya lillahi ma fi sama wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa anzala Allah azza wajalla sai Allah ya saukar da wannan ayar la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da take iyawa laha ma kasabat tana da abin da ta aikata na alkhairi wa alaiha maktasabat kuma abin da ta aikata na sharri shi kuma yana kanta za a sakauta mata akai rabbana la tu'akhidna mahalicin mukakka kama mu in nasina idan muka manta duka abinda muka yi mantuwa kakka kama mu da mantuwan nan au akhtana ko kuma muka yi kuskure na kakka kama mu da mantuwa da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah Allah ya ya ya karba rufi an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayh qala na'am ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا الله كك سنيا غريم إسرا wani abu wanda yake mai kumci kamar yadda ka sanya shi game da al'ummomin da suka gabace mu al'ummomin da suka gabace mu in ka diba addinan su zaka ga suna da kumci misali sallah baka yin sallah sai a masallaci na an ji an samu ganima an ji yaƙi an samu ganima sai dai a sa wuta a toye mun duk kaga wannan addinin annabi alaihi salatu wasalam sai aka halatta mishi qala na'am yace rabbana wala wala tuhammilna ma la taqata lana bi kakka dora mana abinda bamu da iko akai qala na'am wa afu anna waghfir lana ka ka mu afwa waghfir lana ka kuma wannan mana gafara warhamna ka mana rahma me bambanci tsakanin afwa da da rahma da wannan gafara afwa eh ba ƙara ba ma zancen shi fa'afu wasfahu eh kan ma ka sake abin ga zancen shi ma ne ba a yi shi gafara tana yawa sai an zo an yi magana sai a ce to gashi an yi magana an gafarta mata shi afuwa san zancen shi ma ne ba a yi yanan ka ce ka yi afuwa kakka sake maido magana ba kullum ana fafu wasu afuwun afuwun da wawo fafu anna yana shi ya sanya a daren wannan lailatul qadr aka ne muka roƙe wannan saboda in ka samu wannan saboda shi gafara kafin ai gafara wani gamin sai rai ya bace eh shi aka gwada bawa laihuhukan sai ya ɗau abin a zuciya shi kawai ya halaka yana wannan ma wata azaba ce amma saman ba a gwada ma ba shi kaga shi wata a wani mataki ne wanda wanda yake sama واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كمون كما رحمة أنت مولانا كيني مجأ تم فانصرنا على القوم الكافرين كبام نصرة أكن جماعة كافرين muna iya daukar na biyun ko? eh nan magana magana annabi alaihi salatu wassalam ce eh kala na'am abin ga ma'anar magana abin ga Allah ya karba kamar yadda ya zo a cikin wasu riwayoyin Allah ta ya abun ga ya abun annabi ya bada labarin cewa Allah Allah ya karba duka wannan addu'o'i cewa duka abubuwan da suka zo ai sigar da ta zo cikin amanar rasul kamar siga ce ta tambaya eh kamar roko ne to roko bai kai labari karhi ba alaikum salam saboda tana maka roka kuma ba karba ba eh nan abin da ayat take badawa cewa sun an sun roƙi wannan abubuwan annabi alaihi salatu wasalam ya ce Allah ya aikata duka wannan abubuwan duka abubuwan da suka zo cikin cikin abin da tambayoyin da ke suka zo addu'o'in da suka zo cikin aya duka Allah ya karbe su ko cikin ayoyin duka Allah ya karbe su shi yasa malamai suna kawo hujja da wayannan ayoyin duka akan misali cewa wannan layuka wannan duka abin da yake da kumci ba ka abin ga ba dora ma ba dora ma al'umma shi ba abin da yake karfin su sai suka hujja da wannan aya alhali kuma nan addu'a ce yace babun fi nahyi anil bid'i wa muhdathatil umur yace babe wanda ke magana akan hani game da bid'a da muhdathatil umur al'amuran da aka farar da su nan abubuwa wanda aka farar a cikin addini ba wajen addini ba wajen addini shi in abu ne mai amfani baya da baya da lai abinda babu alkhairi a cikin shi ne abin aka farar a cikin a cikin addini saboda addini yanda annabi ya zo da shi shine yahi abin da shine shine addinin da ke cike da ke abun da ke da alkhairi duka abin da annabi bai zo da shi babu alkhairi a cikin shi ta kala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa fa ma da ba'da alhaqi illa dalal me ke da kai bayan gaskiya bayan in ba bata ba kenan da abin da ka gani in ma ya kasance abin ga gaskiya ne ko kuma ya kasance bata ne abin da annabi ya zo da shi duka gaskiya ne kishi ya shida abinda annabi bai zo da shi ba bata ne wa qala ta'ala Allah madaukaki yace ma farratna fil kitabi min shay ba mu sakaki game da komi ba a cikin a cikin littafi eh kenan ko duk abinda kuke bukata a cikin a cikin littafi akwai akwai shi eh wanda kuke bukata na addini yadda ke hakikanin ayat tana magana ne akan lauhul mahfuz lauhul mahfuz shine wanda komi da komi a cikin da abin da ke gudana akwai shi a ciki eh amma qur'ani shi ma dukkan abin da kuke bukata na muke bukata na addini duka yana cikin shi hukumce hukumcen da muke bukatun bukatuwa zuwa gare shi wani gamin zai kasance mutum bai sani ba bai sani ba amma akwai shi kamar yanda ibn mas'ud radiyallahu anhu ya ce wannan yana zancen wannan la'anallahu fashima wannan hadisin da ya ce amun ga sai wata ta ce a wannan ibn mas'ud wannan magana ina take ya ce yana amun ga cikin ƙur'ani ta je ta karanta ƙur'ani ta harko har ƙarshe ta sake karanta da ce ta ce ita ba ta gan cewa ba ta gan da Allah ya la'anci washima ba wanda suke masu annan mekir suna masu gyara wasima wal washima washima masu yin zane a jikinsu abin ga tatuwaji wannan eh eh su yi abin ga ko a wani abin da masu canza halitta yace in qara'tihi faqad wajadtihi yace in dai kin karanta Qur'anin to yace to kin kin ganshi sai dai iho ki gani yace ina abun yace wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu eh annabi ya hana abun ga annabi ya hudi ya hudi hadisin kenan Allah kuma ya ce amma annabi da'a kenan yana yana shiga galgashin wannan haka wani ha shi ma yana shiga duka wannan eh tsagiya duka duka maguzanci ne eh sai na shausha wannan shi na magani ne na bukata ne amma wannan da a zuwa ma mutu a ɓata halitta Allah wani wani malami shi ma na abin na masar ne shi wani wani ya zai ce abin da kuna ce annan komi akwai cikin ƙur'ani ya ce haka nan ne ya ce to abin da yake son abu da cikin ƙur'ani yadda ake yin burodi ya ce akwai shi ya ce kwarai ko ya ce akwai shi ya ce a gwada mai ya ce to ya nemo mai yin burodi ya kashi ya ce ya ce abin ga ya ake yin burodi sai ya gaya mai ya ce to Allah ta ya fasa alu a halar duk kuntum la ta'lamu shi ne a cikin Qur'ani akwai Qur'ani yace wa qala ta'ala Allah madaukake yace fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuka yi jayayya game da wani abu kuma yada shi zuwa ga Allah da manzo zuwa ga Qur'ani kenan da sunna ayil kitabu was sunna wa qala ta'ala Allah madaukake yace wa anna hadha sirati mustaqiman wannan hanya wadda take mi abin ita ce hanya ta wadda take miƙaƙƙa miƙaƙƙa lokacin da Abdullah bin a cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud manzon alaihi salatu wasalam ya ce ya yi kurtu dogo sannan gehen shi wasu ‘yan kurtattaki ƙanana malamai suka ce saboda wannan hanyar doguwa ce baka iya kai ta so ake rai ka mutu a kanta so kuwa wancan duwar da ka mun ga yanzu za ka kure ta ka fada cikin rami wannan ita abin ga hanya ce mai kakka in ka bi ta kuma za ta ɗauke ka tudurwa har gidan aljanna wancan kuma duka daji za su saka dajin ma da na duniya dajin wutar jihannama fattabi'u ku bi wannan hanyar wadda take miƙaƙƙa wala tattabi'u subul ka ku bi yan hanyoyi waɗannan ƙanana fatafarraqa bikum an sabili saraba ku da uwar hanya wadda take kaiwa ga ga aljanna kenan ita ce hanya wannan ita ce hanyar sunna hanyar da annabi alaihi salatu kamar yadda ibnu mas'ud ya ce wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar su akanta wadda bakinta guda yace yana nan kuna kai baki guda kuma yana cikin gidan aljanna in kuka bi ta can gidan aljanna kawai za ku je ku za ku amma wa qala ta'ala la madaukake yake kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah ka ga musu wannan salaf suna kiranta da ayatul imtihan duk wanda yake buga gaba da shi yana son annabi a so ne masu annabi to ga ayar da ake jarraba shi da ita da nan yake cin jarraba ko ya faɗi eh qul in kuntum tuhibbuna Allah mutum ya faɗa da baki abu ne mai sauki afjar khalqillah ma sai ce shi yake son annabi wanda akwai wanda abin Ramadan ba rawatan na shigo taksi mai taksin sai ya sanya zikiri mai tare da waka da cike da shirkiya yaban annabi sai na ce mai watan ramadan ne kuma ko ba cikin watan ramadan don mu zikiri bai cancanta ba wanta na kuma muna azumi yanzu kai sai ce zikirin allah zan ce ban na shi da kayan shi yanzu yana ganin da wannan shi yake san annabi ga ganga ga gulu game da annabi ana ɗaukar shi a kai shi matsayi matsayi na mahalicci Allah musta'an da kaga wannan wani gamin dan masallacinmu da abun ga akwai wani wani garne wanda baya dakilalle diwani wanda yake sare juwa da wannan ibrahim inyas kafin wani mutane su ya sa a ofarlar na ce mai ka san abinda abinda kake sa ya ce a zikiri ne a ce wannan zikirin ko kayan ka san abinda yake hudu baka ko ɗan tijjaniya ne ke baka sa shi saboda saboda wannan to na asiri ne ke eh wanda har yana akwai wanda yake zancen subhani subhani ma azam shani shi wai shi da kan shi shine subhani subhani sarkin shi ya tabbata lamarin shi ya ya ya daukaka to ana zancen abun ga laysa fil ardi ne masirun illa wali fihi min baru babu a doron ƙasa wani guri face yana da mimbari abin kuma babu inda ke da mimbari face abin da juma'a yana hutuba yana raye ko yana mace duka ko yana raye da yana mace duka wannan mutum ya ce ko yana a ko ina yana da mimbari annan fil haƙiƙa mine ne ya a cikin wannan abin ga shi ne abin ga ana ya ce wai wannan abin ga wannan me yake da suna da da mashi'a shi ce wannan wannan ayuba fi balwahu abin ga da da ganin damar shi ne aka warkar da bitaflaki da tohin shi da ne aka aka aka uba wannan annabi ayuba ya samu lahiya amma mashkila mutane da suke imani da wannan in aka gaya masu abin ta za ta yi mai matsala a ciki akwai wanda zakiro mana tsari a san shi wanda an ce zakir na Allah ce a ya bar muku Allah shi ya kama annabi sun da kansa littattafansa zakir ana wannan wannan na gwada mai wai koya niji nike ya yi abin da ya samu kan cikin damuwa wani dan ɗarika na ghana yana zancen su ne za a tambaya man rabbuka wa ma dinuka wa ma na biyu ke ta yana mare mala'ikan da ya mai na ce yanzu kai yanzu ka da wannan ya ce wannan su yan tijaniya za a tambaya man rabbuka sai inna da za a ya ce abu guda kawai yake so abin ya ce duk da ya gani munkiri ne ya ce abu guda kawai yake so waje ne ya ce in yarda da in yarda da su shi garantin baya bani garantin zan shiga aljihun Ahmad Tijani ko Ibrahim na Kaulaha Ibrahim Kaulaha amma yana ba ni garantin zan shiga abun ga aljihun na tota aljihu aljihu shi Ibrahim ya aljihu dubu sawa yake gare ranar lahira ko na aljihu dubu sawa daga cikin aljihun na yana ɗaukar mutum dubu sawa kuma a cikin kowane aljihun akwai abin ga akwai aljihu dubu saba'in kuma in ya cika sai ya sai ya dira aljanna so dubu saba'in ya wale su in aka musu zanta annabi ya ce wannan aisha da take cewa mutane za su a tada su haka kowa zai ta ce mutane suna kallon juna manzo sallallahu alaihi wasallam al'amarin ya wuce inda mutum zai shagalta da wani a wai wannan ba ba da city jani ake ba wannan sauran gama garin mutane ake eh sa'aisha an ce sa'aisha ana zantan sahabbai kenan su sun yi sun yi wannan Allah al-musta'an wannan in mutum ya diba jawaharul ma'ani abubuwan da zai gani cikin sun hin abin da Ilyasin yake fara shi yasa littafin ai baya karantuwa akwai wanda wanda ya a ni yanzu haka ina da shi yanzu yanzu haka in ka ba da kasuwa kana sayan samun shi duka nawa ne ake sayar bai wuce ji wani aka ce daga cikinsu nan duka bai wuce ina ji jika biyar ne ko nawa na sai shi ya dama nima wani na ba da wani lokaci ana zancen wai don me yasa ba sa karanta shi guda daga cikin su ya hushi yace bari ya sa shi da ya sa shi yana karanta na ai da ya zo sai wani gure sai ya sote baya karanta tun da zancen wuce da tulwuju da yake ya in ka wannan in ka ga in mutum ya ce ma shi shi Allah ne da gaske yake eh Allah ne ya magana a cikin a cikin shi saboda Allah ya shiga cikin komi da shi da komi sun zama guda wujudu duka abin da ka gani cikin wujudu ɗaya ne eh sai wanda bai usuli shine yake yake gani abubuwa da yawa da kai usuli komi guda yake Allah al-musta'an ka san wasu abubuwan in ba mutum yana gani ba da su da yan shi'a kai da duka umuman abin ga batattu in ba wasu abubuwan in ba ka gani cikin littattafan su bane ba bakka yarda dan da yawa yanzu ko su irin su abin da sai da kutub abubuwan da ake cewa suna sun hada mutum da yawa gani yake hadi ne kawai ake sai ka karanta in kana iya karanta da kanka kuma malamai suna suna ba da ga inda ya faɗa a cikin littafin shi ne shi ya buga abin shi ga kadiba shahi mujalladi kaza shahi kaza amma maimakon mutum ya tsaya ya shi ya ma ya yi kishin addinin shi kishin mutane eh mutanen da wancan da ya ja shi yana wajen ubangiji shi Allah ya san yanda al'amarin shi yake maimakon kai ka amin kai kokari ka san addinin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi ka bi shi dan ka tsira eh shi wai ba zancan ana can ba zancan makoman shi ake makoman shi a hannun Allah take tana yawa yana da jahilci yana da wasu abubuwa da kamar da malamai suke mai wannan al'amarin shi yana wajen Allah amma addinin da annabi ya zo ya kamata dukkan abin da ya saba mishi a bayyana saboda mutane kar su fada cikin shi sai ka ga mutum a mutum amun ga shi bai je karanta ba shi bai amun ga a ana ta amun ga hodi dai aiki shi ko ba amun ga duka abubuwan da ake faɗi haka nan ne yanzu abin ga jawahir ma'ani misali ce wanda ya karanta ayatul kursi wannan salatul fati sau guda yana da ladan ƙur'ani sau dubu shidda kaga han malamai wai manyan malaman soya suna tawili eh kam tahir bautun mu yake cewa wai kamar da da ana zuwa makka a kafa yanzu kuma ake tafiya a jirgi kenan qur'ani shine tahiyar kasa eh salatul fashi ita ce tahiyar tahiya a jirgi eh an samu sauki ko kuma a ce wai wannan kwalbar turare da da da tanonin ruwa qur'ani shine tanonin ruwa wancan shi yana da yawa kenan kaga wannan aslan magana ce wadda ba ta dace game da Qur'ani ba magana Allah to ka kaga mushkilar rashin sana a kira mushkilar kagarin mushkilar a kira yanzu babin da muka karanta halitta halitta da abin da kira eh akwai akwai Allah al-musta'an ha Allah al-musta'an ta kulan kuntum tuhibbuna Allah ka ga musu in dai kun kasance kuna son Allah kamar yadda kuke faɗa fattabi'uni to ku bi ni wannan shine dalilin da ke gwada cewa lalle kuna son kuna son Allah duk wanda baya bin annabi ƙarya yake baya son Allah eh Allah baya son annabi duk yanda yake da'awa wannan abin ga madih inda suke na ƙarya da gulu aslan wannan annabi ya hana shi eh akwai nan wanda kullun suna zancen wai markaza su da juma'a suke yin ta a nan kwar ta yi don kusan masallacin su abdulhamid markaza wannan dai na ƙarshe mutum goma ne na iska ya kai kawai sati uku suna kai goma sha biyu mutum biyu sun rage wa kullum wazin da ake shekul islam baya da diwani baya da diwani yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a cikin wannan baban suna da yawa kuma ayoyi ne waɗanda suke sanannu ومن وأما الأحاديث فكثيرة جدا ثم حديثان سنة ديوا قري وهي مشهورة شهرروني فنقتصر على طرف من هذا متكيت أكن ونبنغري نوع إن حديثي عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم ياتي من أحدث وندا wanda ya kirkiro fi amrina a cikin wannan al'amarin namu shine addini ma laysa minhu abinda baya cikin shi fahuwa rad wanda abin mai da mishi kayan shi ko mine ne ya aikata da yadda ya wahala a ciki kuma ba ta kaita akan akan wannan ba mai da kaɗai ba ne ba akwai ukuba saboda ya ɗau riga ta Allah ya sanya makan shi rigar da baya iya sanya ta shine na shar'antawa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah wanda yake sanya wani abu sabo kirkiro wani abu sabo a cikin addini to matsayi ne ya dauka na na shar'antawa wannan kuma na Allah ne shi shi kadai wa fi riwayatin muslim a cikin wata riwayata musliman amila wata riwayata farko ne na iya cewa a'a ni ba ni na kirkiro ba kirkiro akai ni kuma nake aikatawa wannan riwayata ce man amila wanda ya aikata amalan wani aiki laisa alaihi amruna wanda ba mu umarni da shi babu umarnin mu akan shi fa huwa abin mai da mashi kayan shi wa an jabir radiyallahu anhu kai jabir radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi yayi khutba idan yana khutba ihmarrat ayna idanun shi suna ja wa ala sautu sautin shi yana zuwa sama washtadda ghadabu hushin shi yana tsananta hatta ka annahu munziru jaysh kai ka ce mutum ne wanda yake wannan tsoratar da ku da cewa ga wata bataliya nan za ta yaƙe ku yaqul yana cewa sabbahakum wa massakum gasu nan kamar sun zo muku da sahe ko da marice wa yaqulu bu'ithtu ana was-sa'atu ka hatain manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni da tashin kiyama an turo mu kamar haka ma'ana kamar lokaci guda yanan zuwan shi annabi alaihi salatu wasalam yana daga cikin alamomi na tashin kiyama kananan kananan alamomi wa yaqlinu baina usbu'aihi yana wannan gwangwamaya tsakanin wannan yatsotsin shi guda biyu haka eh kamar yana yana hada su eh yana hada su haka kamar kusan haka aka turo su kenan suna kusa da juna usbu duk yanda ka karanta shi wajen lugha wajen tara ke ke cikin shi yanda ka karanta shi baka kuskure usbu usbu isbu asbi awan aujuh diya duk yanda ka karanta shi daidai za ka fada baka as-sababati as-sababa ita ce wannan saboda me yasa aka ce mata sababa mina sab zagi saboda ita ake ake zagi eh as-sababa ana ce mata kuma as-sabbaha saboda da ita ake tasbihi kuma wal wusta wannan ita ce al wusta ta tsakiya wannan bin kenan wa yaqulu yana cewa amma ba'ad bayan haka kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam bayan abin ga cikin khutbobin shi bayan yayi shin huda yake zuwa da amma ba'ad amma ba'ad wasu sun ce abin ga shine faslul khitab wanda aka ba Dawud Dawud alaihi salatu wassalam faslul khitab yace fa inna khairal hadithi kitabullah mafi alkhairin magana shine magana abin magana Allah ba magana da ta kai maganar Allah eh wa khairal hadi mafificin abin ga shari'a yace hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suce shari'ar manzo alaihi salatu wassalam wasu daga sun je abin ga wani alhamdulillah to hankali su tashi wani ta su ya ce wata hadisa ya ce sun ba shayi hajji muhammadu salasalam wa sharar umuri mafi sharrin al'amurra muhdathatuha al'amuran da aka fara a cikin addini wa kulla bida'atin dalala dukkan abin ga wannan bid'a bata ce yana wannan ka agaraddi ne ga wanda ya kassama bid'a zuwa hasana da sayya dukansu sayya ne babu bid'a ta kware dukansu la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha saluha bihi awwaluha kamar yadda imam malik ya ce ba abin da ke gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta yanan harkon duk lokacin da suka yi riko da abin da na ƙarshe abin da suka yi riko duk lokacin da suka yi riko da abin da na harko suka yi riko al'amuran su za su gyaru sun mai kuru sannan ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ni ne na hicancanta da wannan dukkan mumini fiye da kanshi ma'ana ya gabatar da ya gabatar da sona akan akan kanshi kenan duk wanda ya ga yana son kan shiye da annabi ya san da cewa imani imani akwai matsala man taraka malan fali ahli kamar ni ne na abun ga abun ni ne mai jibintar da wannan kowane mumini ya da kanshi kuma shi don haka ya kamata wala'in shi kasance san shi da yake ma annabi ya yi san da yake ma kanshi man taraka malan wanda ya bar dukiya fali ahli wannan dukiya ta ta magajin shi abin ga iyalan shi ne mutum ya mutu ya bar dukiya magadan shi kenan su suke gada dukiya ya ce wa man taraka dainan wanda ya bar wannan wannan dain bashi au da ya'an ko ya bar ya'ya ya ce fa'ilayya a taho da da su wajena wa alayya kuma a kaina yake nan manzo alayhi salatu wassalam shi yake daukar shi yake daukar wannan nauyin su wa anil irbat ibn sariya hadithu sabiq fi bab al muhafazati ala sunnah hadithin al irbat wanda wanda ya gabata a cikin babu gabanin wannan gabanin wannan babu biyu kafin wannan mun karanta hadisin satin da satin da ya gabata ne mun ko wancan a mun karanta shi satin da ya gabata ne mun ana bi na ji mun gan shi ba hamsin da bakwai ya gashi nan gashi nan sati sati wancan ne ba wanda ya gabata ne ana kullum wannan wadahi ne a cikin shi akwai tambaya game da